من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله أتيك بعد كراتم ولذاتنا من هذا المسلم yau za mu tashi karatu na darasi na bakwai insha Allah kuma yau biyu ne ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda yau daidai da ashirin da ɗaya ko ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida haka ne? so muna fata Allah taimake mu za mu so muna karatu ne a babin da malam ya kawo dangane da kusoji da ya kawo akan yadda da samuwar Allah ya kawo dalilai na Ƙur'ani da hadisi da maganganun magabata. Kana kuma sai kawo dalilai na hankali, idan nuna maka cewa lalle akwai Allah ko da ba a jama aya ko hadisi ba. In ka kalli abubuwa da suke faruwa na rayuwa za ka gane cewa akwai Allah. Kuma mun karanta abubuwa guda biyu, za mu tashi akan abu na uku. مالك شاء وجود هذا النظام الدقيق متمثل في هذه السنن الكونية في الخلق والتكوين yace samuwar wannan tsari da Allah tabbatar da shi tsari mai kyau mai nagarta da yake faruwa a duniya ko cikakken tsari da Allah ya shi a cikin rayuwa yake faruwa wanda kuma yake a cikin al-takwin wal khalqi halittar halittu da kuma yadda ake siffanta halittun a ƙera su yadda Allah ya ga dama ya yi surorin da Allah ya ga dama a dukkan halittun da yake ya halitta. Na fata an gane, yaso wannan tsari da kalle su kaɗai zai baka damar ka gane cewa akwai Allah wanda ya yi su. Wattaiko, wattan shi'a, wata ɗawir, da kuma bayan an halitta mutane, kuma an suranta su ko ba mutane kaɗai ba, da dabbobi da tsirrai da sauran abubuwa na halitta da Allah ya yi sannan kuma akwai attashiya shi ne da ake tayar da su da aka ɗauyi da caccanjawarsu daga mataki kaza zuwa mataki kaza isar likanatul hayya wannan abun na tasarwa da kuma caccanjawa daga mataki zuwa mataki yana faruwa ne ga alkainatul hayya abubuwa masu rai ɗan adam dabbobi tsirrai da dai sauransu fi hadhihi alwujud a cikin wannan duniya yace fa inna jami'aha dukkanin halittun Allah masu da kake ganin su yace khadi'atul li hadhihi sunan duk sun miƙa wuya sun sallama ga wannan tsarin da Allah ya tsara tafiyar rayuwa a kansa ma'ana yadda Allah ya yi ɗan adam a haife shi ko a samu junansa daga wata ɗaya ya kai wata tara da wasu kwanaki a haife shi a matsayin jariri daga nan ya suna nan a jariri har ya zama ɗan yaro ko ya zama yaro yana gudu yana tafiya na kaza ya fara zama ya fara tafiya ya fara magana ya yi kaza ba da rayuwa ba yanzu ya zama saurayi ko daga nan ya zama babban mutum ya kai shekara arba'in cikakken mutum yana nan yana nan kuma bai san me ya faru ba ya zama su ne manya a gari haka kawai baka san me ya faru ba kan ka sai me kuma ka zama a shekuka dattijo tsufa ya zo in wani ma sai gaji sa gidansa sai an mai da shi gidan ya manta komai ma ba ta ake ba to wannan waye ya isa cikin mutane ta shi yanzu ba zai yi haka ba shi zai yi aure yau zai aihu yau yaron ga tafi yau yayi komai a yau akwai wanda ya sai babu wanda ya sai babu wani ilimi da adam zai samu ko kira ko waye a duniya da zai irin haka ta shi yana so sunnar da Allah saka akan rayuwa ta a samu mutum daga dugumani ba amma ya farfa kenan ba amma ya kanta ma dugumani ya zama tsoka ya zama gudan jini an kera shi yana motsi yayi kaza ya kai aihuwa an haife shi jariri wane ne har ita shi ba san haka saboda zai samu wani tsari yanzu an samu wani improvement ko ba an samu wani cewa za zo a yi wani iri na kaza misali brothers ba su aihu sun fi na asali girma ba to za a zuwa ce su ɗin ma kowane ɗin kansa da ake yi za ga ai dole ne ana bin tsarin da Allah ga dama su gudu shi ai dole ne na Allah za a yi na fata an gane to waye yace ce bai canja wannan abu yace babu dukkan su sun sallama sun kaskantar da kansu ga Allah dan dole shine aljabbaru ko bai tilastawa a ba tankwara ba wanda ya sace shi ba zai ba haka yadda Allah ta so a yi haka za a yi yace muqirtun biha la yastati'ul khuruj minha bi halmi al-ahwali ba yadda za a samu wani daga cikin halittu yace zai fidda kansa daga tsarin da Allah tsara wa rayuwa yace shi ba za a yi haka ba Allah ta mana kaman munin area yanayi guda uku a ce damuna a ce an zo sanyi a ce an zo zafi ba ka ke ba tunda aka haifi ka gani ba to ne ce a shi yanzu kawai za a canja saboda ci gaban duniya ko abubuwa sun yi kaza a samu kawai yanayi guda biyu kawai zafi sanyi ko kuma damuna kawai zafi babu sanyi akwai ne ta canja babu ne canja na abu haka zai ci gaba da tabbata har illa masha Allah in Allah ga dama kuna tsammanin ayi sanyi da yawa sai kan yin kadan ba tsammanin ayi ruwa da yawa yanzu ba rabbani ba sun ce za a yi ambaliya da kaza kaza kaza ba kuma Allah da ya kada ta bai ba inda shine almudabbir shi yake abin da ya ga dama kuma irin yadda ya ga dama eh yace fal insanu maslan yace musali dan adam ya alqul rafatan fil rahimi yana sa dugun mani ya sadu da iyalinsa idan mutum yana da mata ya aure suka sadu sai mani shi shiga cikin mahaifarta ba haka bane tun asali ma tukunna shigar manin cikin mahaifa aikin ka ne bai sani yin zaki ba mutum nawa ne zai auri mace su shekara sama da ashirin ko ba su aihu da ita ba kuma duk abin da ake da mace a dan a aihu suna yi amma tunda Allah da kadara su aihu ba ba za su aihu ba suna rabuwa ta auri wani sai ta aihu shi ma kuma ya auri wata kuma sai aihu haka ba lafiyar sa bace bai da ita lafiyar sa kalau lafiyar sa kalau tunda Allah ne bai kaddara sa haihuwa ina fata an gane to haka a gurin samuwar dan adam saboda to misali mutum kawai zai sadu da iyalinsa ne sai manin sai fita shiga jikinta shine kadai abin da zai iya yi daga nan duk abin da zai faru babu aikin kowa in banda Allah ina fata an gane yace fir rahimi thumma tamurru bihi adwarun ajiba idan wannan dugon mani din ya shiga cikin mahaifa bisa kaddarawar Allah wanda shi ma sai Allah ya kaddara dan suka ce malamai idan aka fitar da mani da za a yi za a halitta da shi mani dugo daya za a iya samun da sama da 100 a jikinsa amma sai malaka tambayi ubangiji nawa ne ake buƙatar a yi halittar da shi da ɗaya ne ko ɗan biyu ne ko ɗan uku ne ko ɗan goma ne yadda Allah ya so haka zai faɗa suna tare ga an kyauta ya fi aya uku ba na yi ba kuma su rayu wata sa har bakwai ko kuma duk da fito a gansu kuma su haife su sai da Allah ya so haka zai to sai Allah tantance da yake so sai ce dubo kaza da ɗaya ne to da ɗaya mace ce ko namiji duk sai da Allah ga dama shine dai so haka yake yin kayan sa to idan kuma ni ya shiga cikin mahaifa a matsayin nutsufa kamar da hadisi ya tabbata na Abdullah bin Mas'ud yake cewa haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yajmu khalqu fi batni ummihi ko ba ga hadisi ke ba arba'in yawman ufa thumma ne yakunu alaqatan misl zalika thumma yakunu mudugatan misl zalika thumma ne yusul alaihi almalak Allah ya bada labarin yaya ake halittan dan adam a cikin mahaifa masu kunna wanda wannan in ba manzan labarin sai faɗa maka binciken ilimi na masu embryologist masu sanin yaya take da dan tayi da wani sauransu in suka ga bincike suka ga irin wannan wannan hadisi da irin waɗannan ayoyin sai su sallama su ga musulunci saboda sun san wannan irin ilimin a shekara dubu da wani abu ba wanda ya sai faɗe shi ba idan ba mai ma'abutin halittar ba ma'ana Allah shi faɗa manzansa shi kuma faɗa wa duniya har ma ya bayani ta yaya ake samun ɗa a haifi namiji ko a samu mace duk maza Allah ya magana akai in aka sadu tsakanin mata da miji me yake sa samu ƴaƴa maza ko me yasa samu ƴaƴa mata in aka samu kuma lokaci a haifi mace kuma ce kama da baffanninta dangin babanta ga ta mace ce a mata ya kama da babanta kuma shi ne miji ba ai ko kuma ce kama da dangin baban zalla ba ta ɗauko dangin uwa ko kaɗan ba ko kuma gashi an aifi namiji amma ya yi kama da mamarsa ko dangin mamarsa shi ku zalla ya faɗa ya haka ki faruwa ita idan aka zo saduwa yayin da ɗaya shi ya fara zuwa ruwan sai fara zuwa to za a samu in namiji ne ya fara zuwa ya ce fa zakaran bi iznillah sai a haifi namiji da izinin Allah in a lokacin kuma mace ta fara zuwa sai haifin mace da izinin Allah idan da- bayan kowa ya zuba zo ruwan shi ya zo in na namiji ya fi yawa duk da cewa an haifi za a haifi mace dan ta fara zuwa ita mamar ta fara ruwan ta fara zuwa amma da ruwan baban ya tashi zuwa sai zo da yawa har yafi na uwar to sai haifin mace mai kama da dangin babanta haka manzo Allah ya faɗa sallallahu sallama idan kuma cikin malaman ilimin biology da suke magana akan cewa menene a law of heredity ne wannan Dr. Mendel din nan naku ko law of heredity da kaza da kaza akwai wane ne waye in ya gama bayanin sa gaba ɗaya ba ya bata maka lokaci tana zuwa hadisi ɗaya kaga manzo Allah ya gama bayani duk ya gama gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam to haga idan ya ce ɗigon mani ya ga cikin mahaifa sai a samu lokaci canji daga mataki kaza ya kuma mataki kaza kamar wancan hadisi da muka ambata a yanzu na Abdullahi bin Mas'ud da yake cewa ana tara halittar dan adam ɗaya daga shinku a cikin cikin mahaifiyarsa zai kwana 40 a matsayin dugun mani kadai yana nan a cikin mahaifa bayan kwana 40 sai Allah ya canja shi zama gudan jini zai shi ma zai kwana 40 ne kamar 40 na farko bayan ya kwana 40 kuma sai Allah ya mai da shi ta gudan tsoka a kwana arba'in arba'in sau uku shi ne kwana ɗari da ashirin wata hudu kenan daga wata hudu zana sai ke cewa sai a aiko masa mala'ika shi ne zai halitce ya ƙera shi da Allah yake so ya ce ya Allah namiji ne ko mace zai tambayi Allah ya ce namiji za a yi ya Allah ɗaya ne ko biyu ko duk sai Allah faɗa masa sai a ƙera halittarsa ya zana ke cewa kowal ladin shawirkun fil arhami kaifa ya sha shi ne ke tsuranta ku ya ƙera ku ya halitta ku mahaifa yadda ya ga dama uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ‘ya'yansu guda biyar ko goma mutum da shi da matarsa kuma duk ‘ya'ya goma kowa kalarsa daban in ban da Allah ba zai haka kuma uwa ɗaya ce uba ɗaya haka marka ce gona ce aka mata bayi da iri da aka sa iri guda ɗaya kuma aka yi bayi da ruwa iri ɗaya kuma aka fi da tsirrai daban-daban wannan sai Allah shi ga dama da wannan abu to to bayan wannan kwana arba'in sau uku wata hudu kenan tukun sai a turo mala'ika sai ya kera shi dan adam yadda Allah ya so a busa masa rai in ji manzon Allah kuma daga nan sai amar rubutun abubuwa guda hudu fa yi umaru bi arba'i kalimat bi katabiri riqihi a rubuta ya tambayi Allah ya Allah arzikin sa nawa ne a duniya sai Allah ya faɗa sai a rubuta fayil ɗinsa shi wannan cikin ɗan tayin mace ce ko namiji arzikin da zai mallaka a duniya gaba ɗaya naira tiliyon kaza ne misali kenan to ba zai mutu ba kuma sai ya ci wannan arziki a lokacin ita uwar da aka halitta ɗan adam ɗin a cikinta ba ta da labarin wannan abin da ke faruwa balantana kuma shi uban ba da labari ke sa Allah sai ya hana ku kashe ƴaƴan ku don tsoron talauci dan shi ce shi yake azurta su ƴaƴan da kuma ku da nawa aka haifa ya fuddi babansa a gidan haya ya mar gida ya mara mota ya ba shi jari ya kai shi maka ɗanawa ne ba su da yawa ba su da ba su da adadi afuwan saboda arzikin da Allah ne to haga Allah shi zai faɗa suka ce malamai anan ilimin da ya zo na zamani na wannan cewa za a zo a je a yi scanning sai a ce wannan cikin matar taka mata ce ko namiji suka ce wannan ba wani a cikin ilimin da yake cikin abin da yake cikin mahaifa ɗaya ne a cikin dubu suka sani kawai Allah sanar da su dole ai gano mace ce ko namiji sannan kuma ana tsammanin ta haihu kaza ga watan kaza ba shi bane ididi din nan tsammanin ta haihu dan masu suka ce tsammani haka sun yi adal zai iya karuwa zai iya raguwa to amma wannan din da yake cikin gano namiji ne nawa ne arzikin sa ba wanda ya sani sai Allah da ya halitte shi sannan idan ya zo duniya wani aiki zai yi dan kasuwa ne ma'aikaci ne likita ne lauya ne alkali ne manomi ne wanda sai Allah ina ce za a umarci malaka ba yayi umarni ga wannan dan tayin bi arba'i kalimatu bi katabi rizqihi wa ajalihi da kuma yau zai rasu wannan batun kan gaba duna an gama arzikin ka nawa ne yau za ka rasu duk Allah sa an rubuta ina fata an gane wa amalihi in yi duniya wani aiki zai yi sai ka ga mutum ana so ya zama kaza in Allah ba a nan tsara ba sai kuma daga ba dole an je an da kuma bai zama kaza mu da zama wani abu daban haka Allah ya soji haka da zama kuma sai a sa halimar abin da aka halitta shi dan ya zama wannan aiki sannan kuma ba ma wannan ba in ya gama rayuwa ya mutu shaqiyun aw sa'idun dan wuta ne ko dan aljanna duka wannan an gama tun kana cikin mahaifiya a wata hudu illa iyaka suka ce kamar da mazala ya yi bayani da suka zo suka tafiya manzo Allah tun da haka ne dan me za mu rinka yin aiki tun da Allah ya rubuta cewa dan mutu ne kudin aljanna to dan me za mu rubuta wani sallah muna azumi muna shan wahala muna kaza ko ba ga bane yace a ku yi aiki saboda fa kullun muyassaru lima kulika lakum kowanne dan tayin da aka halitta shi daga cikin mutane to za a sahale masa abin da aka masa alƙawarin muku masa na ƙarshe in ɗan aljanna aka rubuta za ga duk wani aikin aljanna baya mara wahala sallah azumi gaskiya amana sadaka kaza duk baya mara wahala shi ina son su sai fito a duniya ma baya ganin wahalar su ina fata ka gane shi kuma wanda yake layin wutar Allah tsare mu da zurarin mu shi kuma duk wani aikin bala'i da fasadi shi kuma nan yafi kwarewa baya jin nauyin abin ko kaɗan kwata-kwata baya jin nauyi duk wani aiki na asha na bala'i za ka same shi a kai ka duba abin da ya fasa tun nan ko wanda ya karɓe duniya ga baki ɗaya za ka ce mutum ya je kashe ya mace da ‘ya'yanta guda shida suna ihu suna kuka babu tausayi ba jin kai babu abuwa ya daddatsa kawunansu da wani abun kashi bijewa ka game shi wannan abun sauƙi ne abunsa da ba ta wasu ba za su gudu kayansu ba abin da ya dame su kuma su game da rayuwa cikin mutane saboda ba sa jin cewa sun yi wani abin laifi a ga fa kullun muyassarun in hakuli kalau shi yasa babban abu zaman ka lafiya shine dagewa da addu'o'i akan gamuwa da ire-iren waɗannan musibin inda ya tabbata a hadisi cewa ubangiji Allah na tunkuɗe kaddarar da ya kaddara ma saboda sanadiyar addu'o'inka idan kana yawan yin addu'a wani lokaci ka ta roƙon abu kaza to kuma Allah ya sa kaddarar ka akwai dandoji akwai wasu bala'ai manya-manya to sai a ki baka abin da ka roƙa yanzu sai a tunkuɗe maka waɗancan bala'ai kaga an karɓa ma amma kai baka sani ba ma baka san an yi ba suka je har ka muke ta shi yayi addu'ar yayi addu'ar ma shi ba karɓa ba ba a faɗan haka ai baka san me Allah tun kuɗe maka ba to kuma shine abin da a yau al'umma suka nisa da shi addu'a in ga zanta yayi addu'a to hira ake ai wannan abun sai addu'a to daga nan an gama wala daga nan kai an gama in kana son ganewa ka tsaya a gama sallah ka gani a idar da sallah ka kalli masallaci duk cikinsa ka ga masallacin namu Allah albarkar sai cewa na da yana tsakiyar mutane kuma duk sallah ana galibi ana cika ko to a gama sallah ka koma bayan tanka za ka bada minti goma za ka sha mamaki kusan duka an yoye azkar din da ake ma na ibada din ma ba ma yi bare kuma du'aul mas'ala ka zauna kai subhanallahi kaza alhamdulillah kazan nan da manzo Allah ya faɗa ko 33 ko 25 ko 10 goma ba a yi kafin ma ka zo azkar din da zaka fara wannan din da aka ambata zaka yi abin nan min astaghfirullah guda uku Allahumma anta salam wa minka salam wa anta zalal ikram ko Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lak له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد akai kursiyu ka karanta wani wala ke cewa duk wanda yake karanta kursiyu bayan idar da sallar safarilla abinda zai shiga aljanna kawai rashin mutuwar sa ne daga ya mutu aljanna wala shakka kuma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shaydan ya hana kai kuma kana san aljanna kuma ga aiki mai sauƙin Allah ya baka tiket ɗin aljanna a hannun goma karɓa ba tukunna ka zo kuma ka zauna kai subhanallahi cikin nutsuwa da mai da hankali da jin cewa ibada kake wa Allah a karantar da kai ba wai kawai ka subhana subhana subhana subhana subhanallahi ka ba kowane harafi haƙƙin aƙalla in kai mai mutumin zai da sauransu ka zauna kai guda goma kowace bayan sallah subhanallahi guda goma alhamdulillahi guda goma Allahu akbar guda goma in ka ɗauki wannan na yin goma to sai mun Allah ƙara maka wani kuma wani wata gara basa wani gonanza kuma ya san ka gama kuma ya kwanta kana kan yin fidarka to sai ka zauna zaman lishin sai ka subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 idan ka rike wannan ya zama lazumin ka kana goma goma bayan sallah kana wannan kuma lokacin kwanciya na farko dai Allah zai baka lafiyar jiki ba shi bane abin da ke akwai abin da ya fi lafiya bayan imani to za ka ga Allah baka lafiyar jiki jinyoyi ma na mace Allah ba Allah da baka da su a ce kana kwance a gida a bayan ka na zage cikin sati baka fito ba a yan shiga masifa to ga manzo Allah baka lakani saboda me ya bawa yarsa tana na Fatima ta tambaye ta abubuwa sun mace yawa tana gajiya hannunta yana kanta saboda aikin gidan miji yace to me kike so ta ce ku yanga ta taimake su ki zaman ki in ba ki abin da yafi ku yanga ta ce eh sai ba ta wannan addu'a subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 in ka zo kwanciya kullun karka yadda ka bar su ga lada ga lafiyar jiki ga nutsuwar rai saboda ya tabbata cewa babu abin da ya fi su shi samu zala ba yarsa bai ba ta koyan garba za ba ta an gane ta ba shi ɗan ya hana ka babu laifi ya yi ta babu laifi ya yi ta zai iya yi to kaga ba ma yin addu'o'i duk ya batun ba ba ma yi shi sa musulmi suka ta faɗo mana kamar wani tsinkewar tarbi daga wannan ba ku fita kuna jimami suka ji kuma wanda ya linka shi bala'i ya zo kaga a satin nan dai wannan ai bakin ciki nan da ya sauka ruja duk wani mai imani dan su bai ji daɗi ba aisha ba misalin abin me yake jaza wannan shine kin bin Allah da kin bin manzon Allah da mutane suke masifu suna zuwa mutane kamar yankewar tarbi amma duk wanda ya rike azkar din da manzon Allah ya koyar sannan kuma kana yawan yin sadaka za ka ga masifu da wala tun kuɗe maka su na fata an gane to sai mu ɗauka sai mu ci gaba da yi saboda wannan bala'in muna fatan Allah kada zarbe mu da ire-iren sama shi kuma da aka jarraba muna fatan Allah musu rahama saka sa aljanna shi mijin da aka masa wannan abun Allah ba shi hakuri da juriya ya musanya mu da suka fi su kuma ba shi ladan hakurin da zai jarrabe shi a ciki su kuma waɗanda suka yi abun Allah Ubangiji ya ba wa hukumomi ƙarfin rai su musu hukunci. Domin illar Najeriya shi ne ba a yin hukunci. Sai a yi ta surutu, dole barka ga a yi sati bai kai mamaki. An daina maganar ma shi kenan. Alƙali zai zai ƙarshe ce ya yanke, amma wai gwamna ya sa hannu ba zai iya ba. Ina tsoron wai siyasar sa wata gaba. Ko bai san me gaban ba fa. Ka duba wanda ya kashe wata yarinya Hanifa din nan fa. Idan da ta fa bayan ya karɓi kuɗi a gun babanta amma ya kashe ta. ake yi hukuncin a rataye shi gwamnati ki sa hannu har yayi afil amma satin nan an tabbatar masa da kisan har yanzu to aka ce mu a huta eh wajen shekara biyar ko shida sai ban sa an yi a yanzu an tabbatar da shi amma me to a kashe shi mun kuma ba huta ba to insha Allah ki cewa walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum da ana qisasi da wallahi kwarona lafiya in ka san ka kashe wani za a kashe ka ba za ka kashe shi ba in ta kunu ta alamuna fa innahum ya'lamuna ai ah duk ba da shi bane ka je ka ga da ake zauna lafiya a ƙasa a sassu jama'a za ka mutum bakin harami kamar haka in abu ya tabbata za a mar hukunci a gaban mutane a fille masa kai in kuma ganganci ne kisan sai a rika ta kokari da takobin a tokare shi an yi ihu haka shi an yi markata ka ta tukuna ko a fille masa wuya dan gobe kada wani ya kara ina zaka bari hagon ka abu da kamar ka tafi gida kai kwanciyar ka ba ba ne sai shi kuma sata yayi mana za ta rama hannu ai hannun ka bai fi komai ba a duniya tsada san babu shari'a Allah ubangiji ba su ƙwarin gwiwa shugabanni su fidda su akan tice da suka yi abin aka gani a media a ɗauki gawar su ma tura media sai tsallan mutane ya tsan samu sama wannan bala'in wai kariyar siyasa nan sai daga duk rasa me za a ce ma muna da fata ku da kuke jin karatun da wanda kuma yake ji a wasu duniyar ma in ka zama gwamna ka sa hannu a kashe wanda ya zalunci kawai ba wani magana kawai kawai a kashe shi me amfani shi da sara ma ta da me an da zarabal element ba da amfani society har america da ana kwantin yasa fa har america suna yi fa amma ko so kake tsoro har yanzu Allah ka tsare imanin amma duk ƙarshen abin da za a yi ɗan adam na cin mutunci shi ne wannan abin da aka yi yanzu shi wani a masa delete all the family fa wannan ba da musulunci ba sai mutum ya haukace ba ba don iskar za'i za ka tayi ba ka ji Allah fita maka ƙarfin rai a ɗan mutum sai ya haukace ko ya mutu ma ka fita kawai awa ɗaya biyu amma waya ka dawo duk ɗayan ka gasa an kashe shi haka kawai duk duli a an gama da su shikenan ba lokacin zaune ba na tsaye kuma kuma shikenan ba abin da za a yi sai dai a ce bincike bincike bincike kullum aka za mu ƙara kai kenan Allah ka tsare imanin Allah ba wa kuma ƙwarin gwiwa kai musu hukunci kuma ƙa'idar shi ne ba a dan lokaci a hukuncin kawai a kashe tun da ya kwamfensin ya faɗa su mila wani dogon karatu kuma sai a sallame shi kuma to a sallame mutane kowa ta gazarar su ya huta gobe wani zai tsoron yi amma kullum fa yi ake a birane fa Allah ka tsare imanin to malaki cewa ta ga abin da Allah ya saka na cewa mutum ya sadu da iyalinsa mutufa ta shiga cikin mahaifarta sannan ta muru biyu a tsawarin adiba sai yanayi da kuma tudutan da sauki sahaukan wannan mutufa din shi ne abin da mazan ya faɗa daga gudan ji daga mani ya zama gudan jini ya zama gudan tsoka sannan sai Allah kuma ya kera shi ya halitta shi ya busa masa da ko ya ce la dakhala li ahadin gharillah wannan canjawar daga asalin mani ya koma gudan jini ya koma gudan tsoka babu wani wanda yake da hannu akan wannan in banda Allah ba wani wanda yake da ikon ko sarrafa wannan manin ya zama ɗa in ba Allah ba ke yasa kamar shekarun baya da jimawa ƙasar su Amerika ƙarƙashin NASA suka yi wani bincike na cewa za su iya ɗaukar mani na namiji da na mace su takuɗa shi a laboratory sai a ɗauka za a amfani da wani kaya na nake na zamani a ɗauki manin namiji da na mace sai a takuda sai a zo a saka ƙirƙirin mahaifa ta na'ura ba ta ɗan adam ba aka saka wannan manin a ciki aka rika renansa aka rika bibiyarsa aka rika kula da yaya za a yi har aka waye gari yana tattanzawa bisa kaddarar ubangiji domin Allah nuna musu ikonsa sai ya bar abin ya rayu daga mugudan wani ya zama tsoka ya zama kaza har gashi ya zama jariri har ya talabta ya cire shi ana cire shi kuma sai ya zo ya mutu abin da aka gane a nan shi ne manin nawaye na Allah ne kayan sa ko za a ƙirƙiri mani a laboratory to kuma daga nan cikin ƙaddarar Allah kuma an gashi kuɗi billions of dollars a lokacin fa sama da shekara hamsin wannan sadin da aka yi shi an kashe sama da billions of dollars aka yi akan wannan ɗa guda ɗaya wanda kuma shi ma asalin mani ɗin na halittar Allah ne ba na laboratory ba ne daga ba kowa bai sake faruwa ba sai dai yanzu kai shine sun yi robot za a ɗauki manin mata da miji idan ciki ya shiga cikin matar sai a cire cikin yana ɗan ƙarami sai a saka a robot yana kiwon sa ana kaza ta ta haifa sai kaza suna yayata wannan abu suna yayatawa amma fa galibi baya yiwa fa ba gaskiya bane fa baya yiwa fa su suke da media fa in ga gani wannan na waya farde fa ai ne fa ba gaskiya bane roba da ciki to sai ta shi ah to sai eh eh ba zai yi ba ai sai dai kawai ba shi ne za a ɗauki juna biyu na mata da miji a ɗauki abu da ɗinsu a saka a mahaifar wata mata kan mutum daban suna yi a turai ta mutum daban don ta daina wuce cinsu ba ta robot ba eh nasu ne a dole zama ku yayi eh to to kage gaskiya ne ah to zai kula misali ba ma an tamba ko da kaza da ake kirkira ta laboratory da ta asali da ɗaya suke ai ba ɗaya bane ai ba ɗaya bane ai yawa ba ɗaya bane ai tare da cewa fa asalin sos ɗin fa na Allah ne har yanzu din to kaga sai ka gane cewa wannan aikin Allah ne yace babu wanda ke da iko akan wannan in ba Allah ba fiha fa yakhruju ba'da ba'da shahran sawiyan ko basharan sawiyan yace ba lokaci mai dan tsawo kuma sun ga wannan dufan mamin an yi mata an yi aure sabon aure ciki ya shiga ta fara amai waye waye an ji an yi test an ji ta samu juna wata daya kaza kaza tara kaza ko za ta aiku ba haka bane sai ga an haifi mutum mutum ne kamar kai komai sa irin naka idan dan karami ne shi yanzu gashi a mi kuma kace ma a hannu ba ka ake ba to ka duk wannan abin da aka yi aikin waye aikin Allah ne aikin Allah ne ba wanda ya isa a duniya ya ce shi yayi abu kuma gashin da muka fara misalin nan har gobe har jibi turan sai wani kirkirar cewa za a dauki cici a jikin wata sabuwar mata amarya a saka a mahaifar wata mata ai ba na burgiya bane tunda ya san cikin dama ai dan adam ne ai kuma ya ga cikin wa mayafarwa dan adam to na ba na ban burgiya bane ai amma su yi robar mana su kirkiri robar mana shi shi ma ya aihu ai ba zai aihu ba sai da a kera shi sai da a kera shi kuma ga kuskure a gurin hada na'urar mashi ya kashe ka robot a haka suke galibi ai Allah bin gije kiyaye yace to hadha fi khalqihi wa takwinihi to wannan abin da ka da misali shine kamar da Allah ya halitta dan adam wa takwini da kuma yake kawwana shi daga mataki zuwa mataki yace wa hadhihi sunanul amma fil insani wa kadhalika al halu fi tanshi'ihi to haka nan kuma ne ta kasancewa fi tanshi'ihi a wurin tashin mutum wa tadwirihi da kuma tattanjawarsa daga mataki zuwa mataki yace famina saba daga jariri an haifi yaro yanzu ko sai ta murna a gida ko kaga galibi in aka samu datta ƙwararru ma yaron ma lullube shi da ake na musamman sannan ba a ma yawan miko shi a ba mutane ko saboda lokacin ana so a bashi wata kariya kullum yana rufe kullum kaza har a samu kaza ya fara kaza kaza kaza har a zo za a ɗaukar shi haka a marwanka a marwaye haka dai haka dai haka dai ka duba ga haifi ɗa ɗan bakwai ni mana a shekarun baya kafin a bawa asibiti yawan damuwa yawan zuwa asibiti ai ba ka ɗan bakwai cikin kwalba a lokacin ai dattare suke renansa suna da dabarun renon bakwai ne kuma har yanzu mutum cikakke ko yanzu da dake muna da abu na gilgil haka na asibiti waye mun yi karatu sai ga an saka ka a hanyar a kai shi a saka shi a kwalba kai ta fama da extension tun daga haihuwa sana wata biyu kafin ka zama mutum din kafin ka haka zaka ta fama da ranka to daga nan kuma ga ya zama wani gangan neman tsatu galibi ma haka sadan bakwai ne ya fi zama tsatutu akan matsan normal musulmi da yake aya ta ubangiji dan a nuna mutane ayarsa to haga haka nake famina saba daga jariri wa tufulatin zuwa dan karamin yaro matashi ila shabin cewa ga zama matashi ya zama saurayi yanzu gashi nan ya wuce jarinta ya zama mai shekara goma ko ba ya fito gida ba ya an saka shi a nazari ya shiga primary ana nan ana nan ta ce ai gashi ya zama ya gama secondary school ai ya zama saurayi ke ina ba ta an gane ya ce wa kowace ƙarfinsa ya kai ila kuhulatin yanzu ya zama cikakken mutum mai shekara arba'in zuwa hamsin wa shaykukacin daga nan kuma daga hamsin zuwa kuma gaba ya zama mai shaykuka da cijintaka ya zama tsoho tsufa ya zo masa in ya zauna tashi ma tsaye sai da dabara sai da kyar in ya tashi tsayen ma tafiyar ma da za a yi daga nan zuwa bakin kofar masallaci in tsoho dai ma tafiyar kaga da haka in zuwa kai da kai bai tafi ba shi saboda ba ka bane abin to haka Allah ke tsara abinsa na fata an gane to shaka yace yace la qulta wa shakuka wa harisun al'amma to wani tace sunna hanya takakkiya ga dukkan fil insani dan adam wal haywan da dabbobi ko fi nafsuha wa hi haka ne fi nafsuha fil ashjar kuma irin wannan tsari dai na tashi daga mataki zuwa mataki zuwa kaza zuwa kaza a cikin tsirrai ma bishiyoyi haka ne ka ɗauko ƙwallo ko tsaba ka shuka ko ba ka bane an ɗauko mangoro za a sa irinsa tiris ɗinsa a yi renensa su masu yace abin naziri mai masu yan forestry a ji a rene shi yana nan ana mara bayi yanzu ya fito ya zama kaza ya zama kaza suna ba shi suna suna ba iri iri ya kai kaza za a ɗauke shi abin da yake a ji a yi da shinsa ya yi zazzaɓi ya masassara a ci gaba da masa bayi a ci gaba da kaza sai a waye gari bayan shekara goma ashirin ya zama mai ɓatuwar bishiya ba haka bane to haka a cikin tsirrai ma haka Allah ya tsara eh kuma har awaya gari ya tsufa ba ta tsufa bishiya ta ma tana tsufa ai to sai ma kuwa ta tsufa bare da gaske yace wa nushulaha ila wan nabati da kuma tsirrai yace wa nushulaha haka ne irin tsarin yake ko al aflaqul ulawiyya hanyoyi da Allah ya sa a sararin samaniya su ma Allah akwai tsarin da ya tsara su cewa wannan hanyar ita ce ake samun sakonni da ake tukiyar yanar gizo-gizo a yanzu ko ba shi bane wani isa idan ka hau jirgin sama in kuka tashi ko ka buɗe wayar ka za ka ga babu network babu babu an wuce shi to ai an wuce shi an bar shi kuma can gunda jirgi yake rayuwa shi ma akwai gunda shine network ɗinsa shi ma shine zai communication da ƙasa ta ba shi labari yana guri kaza a kai masa sako shi ma tura sako ƙasa jirgi da ake tukawa jirgi yayi ba kaman mota bane ai da kai da direban ai kusan da abu da kuke to ai ba a ganin gaba ba ba ko da ake haka ba shi ba ganin gaba yake ba sako ake bai daga ƙasa shi kuma ga tura a kwamfuta hina ai tukin jirgi kawai tunda an bashi ilimin ya sani ta ce kana kan hanya kaza ne jirgi kaza mai lamba kaza eh to ka dan yi sama da mita kaza dan a hanyar ka yanzu akwai jirgi daga ƙasa kaza zuwa kaza yana kan wannan hanyar nan da mun je kaza za ku iya haduwa da haka kai din ka yi sama da mita kaza ko kai ƙasa da mita kaza da haka ake tuka jirgin sama ne sai a ce muku ma lokaci kar ku ji damuwa za mu dan ƙara sama ne suna faɗa suka da allular ku sama ko kuma a ce muku ku dan yi haƙuri za mu dan ƙara ƙasa ne suka da kamar an jeho kuma an riƙe ku to hanyoyi ne a sama ai haka Allah ya sa aflakul sakulawiyya kenan hanyoyi ne Allah ya saka yake was sama'i zatil buruj kaga Allah kenan ko ya saka saboda amfanin kai dan adam da kuma tsirrai yasa kana ƙara sama kuma kana ƙara samun yanayi da yake canjuwa malamai suka ce na musulunci yanzu hatta rana da kake ganin ta idan kai sama sosai babu zafin rana saboda ita kanta rana ba ta da zafi haka suka ce malam musulunci asalin zafi in ta haska ƙasa ne a cikin ƙasar Allah ta kasa da ran zafin da ta haska haska zafin sai ya dumamu sai ka ji zafin amma in kai sama sanyi ne shi kuma a sama kana ƙara sama kana ƙara shiga sanyi masu zuwa duniyar wata in ka je wani guri na musamman da ake zuwa a can har za ka waye gari babu sinadarin da idan ka tsaye zai dawo da kai yanzu ta ƙasa Allah ta gama wani sinadari da yake halitta kai din dan kai ƙasa ne ake dan adam ko ba ka bane kana da alaƙar ƙasa sosai ma kuwa yana kana barin ƙasa zaka rinka dinka ba ka da wayo haka Allah ya dan adam kana barin kana ara sama da kanka kana dinin bayan ka dawo nan zaka ji gaba ɗaya baka da nutsuwa haifin sauka duk wanda ya ce ma an yawo gida ɗaya ke ji ya faɗi kuskure kawai dai da wuriya ne ka har aje a dawo a ba magana da iya cikin sa'i dan ka bar asalin inda kake ƙasa inda Allah halitta ka da shi yasa ga saka wani abu da suke cewa malaman geography ko malaman wai force of gravity wai wani wani kaman wani mayan karfe ne in ka ta kafar ka haka da ikon Allah shi kisa ta dawo kafar in kai sama in ka ta kafar ta ka tafi kenan shi yasa ga za ka zama kuma zuwa gurin tauraro ai haka ake tafiya a ci haka kawai ake dan kafa ake ba a ɗagawa haka Allah tsara abubuwansa to sama tana cike da hanyoyi iri daban-daban kuma kowace hanya akwai abin da ubangiji ya tsara mata don ta amfanar da waɗansu halittunsa kuma kowace halitta akwai inda Allah saka mata limit a amfanuwar saman ko jirgin sama in ya wuce asalin limit din saman shi ma ta fice idan ka zanta muka jirgi ya bata ko sama ko ƙasa babu shi kawai ya tafi ba zai samu ba ya tafi kenan sai abin da Allah ya kuma yi ya tafi kenan kawai shi ce da kowa da kowa ba mun tare angle ba ciwon nan sun ce wasu malamai suna ganin kamar nan ne fa da shedan saboda manzon ya ishara cewa shedan yana fidda gadan mulkin sa kan teku kan ruwa ya tara kuma aljunu ƴaƴansa kuma yaransa ya ba su aiki su shiga duniya su kuma sai ya ishara ga wannan yankin suka ce malamai sun suka bincike suka ce nan ne fa da shedan yasa duk abu da zai je gurin na cigaban zamani zai dauki komai na network zai dauki a gurin har yau sun gasa zuwa da dan ai bincike a gurin su tura masu takalma to sun faɗi irin wannan abin daga cikin malamai amma dai wallahu a'ala to malaki ce to haka haka su wannan tafal ulawiyya din nan su ma haka tsarin sake wal idramu samawiyya su ne dai abubuwan da Allah saka a cikin sararin samaniya na hanyoyi da hanyar iska da hanyar kaza da hanyar tauraro kaza tauraro kaza layi kaza suke bi tauraro kaza suna kan layi kaza kowanne da inda Allah ajiye shi kuma ba zai yi wani ya hau layin wani ba kamar da Allah ba mu labari a cikin Qur'ani yace ko washamsu tadri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim wala ne ne wal qamar qaddarnahu manazila hatta da abdul qadim yace la shamsu yanbaghi laha tilka qamar wannan lalin sabiqun nahar wa kullun fi falakin yazrufun yace ita rana tana tafiya ne ba tsaye take a gude ba Allah tafiya take da inda Allah mata matabbatar ta wannan kaddarawar al-aziz ne al-alim shi ma wata yace mun kaddara masa masaukai ran farkon wata yana masauki kaza ranar biyu yana guri kaza ranar uku haka haka haka har kai goma sha biyar ko sha hudu kuma daga yanzu fa kuma masauki kaza har yawa gari yadda ya fito dan kankani sai ga karshen wata ya zama kuma dan kankani kuma zai kare ba haka bane ita to rana ba ta riskar dare ba kamar da shi ma dare ba zai riski rana ba da haske da duhu na rana da na wata kowanne tafiyar su yake ɗaya baya shiga cikin aikin ɗaya kuma kullum dukkaninsu fi falakin suna kan wani hanyoyi ne yasbahu ne suna iyo hatta Allah tsara su kowanne da hanyarsa an ba shi tsari kuma bai isa canza hanyar ba saboda akwai hikima ta ubangiji in ɗaya bar hanyarsa to duniya ta wargaje gaba ke da haka taurari ma kuma kowanne da hanyarsa da Allah ajiye masa in ɗaya bi hanyar ɗaya to za su kilashin ne akwai gobara ta bala'i kamar san da Allah da ya kaddara ba haka ya so a yi ba wanda ya ce bar hanyarsa yanzu tun da aka haife ka kake ganin gari ya waye rana ta fito magariba ta zo ta faɗi ka taɓa ganin wata rana ta ki faɗuwa ka taɓa ganin wata rana ta ƙi fitowa ba ka taɓa gani ba saboda haka Allah ƙaddara mata sai ran da Allah ɗin ya so ya ga dama ta kuma ce to yau ba ta gabar za a fito ba a dawo ta yamma a fito sai a yi gabar kuma Allah canza abin tunda shi ne mai iko kuma shi ne mai abin gaba gida ya ce fa inna ha jami'an dukkanin waɗannan fa khadi'atul lima rubitat bihi sun miƙa wuya ga abin da Allah ya tsara su a kansa ba ya canja ba rana ta bi hanyar wata ba zai yi ba wata ya hawa hanyar rana ba ya yi wa tauraro kaza ya bar gurin sai kuma walayi kaza ba zai yi ba yadda Allah tsara su a kansa fi yace suna miƙa wuya ne don su da akan wannan hanya ko na tsarin la tahidu anha ba wanda ya sai kautar da tsarin da ya samu kansa a kai kawai ka ce kai yau saboda ka kai ka kawo a wani kika ce yau ba za a yi rana ba akwai wanda yasa babu dole ka ko me kake so ka yi a ce ma a bari sai gobe dole ka bari sai gobe dole baka saka ce a a a dawo da rana ba baka isa ba dan ba aikin ka bane dole ka hakuri sai goben abin zai yi ko haka Allah kaddara yace wala takarju an silkiha babu ɗaya daga cikin su da zai bar asalin hanyarsa ya ce walau hadasa a wurin faɗara sulkuha inda wani abu zai faru a ce hanyar da rana take bi ko hanyar da wata yake bi ko hanyar da tauraro kaza yake bi to an samu wani matsala yau an yi gargada ya gargade daga hanyarsa ya fada wata hanya da ba tashi ba da a ce haka zai faru ina fata kuna ganewa yace da a ce hakan zai faru ma wanda fa ba zai faru fa aw karajat majmu'atun min kawakibi min madaratiha ko a ce ga wani tarin taurari yau sun bar asalin hanyar su sun faɗo wata hanya da ba ta su ba lakaribal alamu wanta shanu hadihil haya da duniya gaba ɗaya ta kone ta lalace shi kenan an bar rayuwa saboda za a samu tartsatsin bala'i ne da zai faru saboda ai su taurari Allah ba mu labari cewa meye ne hikimar yin taurari ya ce rujumar lishayaɗin bayan sun zanto kawa ga sama kuma ce rujumar lishayaɗin da su ake jifan shi aljanu kamar wani bambu na ubangiji bayan za a saka shi muku ado ku ga wata rana ta mutane rantsan sama da abin shawa ku sannan kuma da wannan taurarin ne matuƙa jiragen ruwa manya-manyan jiragen ruwa sai hawa kan teku da shi suke amfani gurin gane ƙasa kaza da ƙasa kaza ko gari kaza da gari kaza wata ran wani malamin ya ba mu labari sun ji tafcin cari suka hau jirgi da daddare fa kan wannan kogin cari sun tafi sosai direban jirgin mutum biyu ne da oga da yaron ogan sai ya bacci ba yaron yake tukawa san da ogan ya farka ya kalli sararin ruwan ya ce babu bisha ko ɗaya a ciki kawai ruwan ya kalla yana bacci da farka sai ce wa yaron mun bar hanyar mu eh ya ce ka juya jirgin mu koma baya haka ake yi malayin sai gina abin mamaki suka dawo suka tafiya mai nisa ta kuce to daga yanzu ita ka juya hannu ɓari kaza ta gaba kaza mu tafi eh ita suna tafiya kuma ba a ɗauki mintuna ba ko awa ko awanni suka zo inda su ya zo fasara mana ne da Allah ke cewa wa alama babbi da hum ya hata duhun an saka taurari ta daga cikin alamomi a sama da masu ilimi suke fahimtar wannan shine demarcation din gari kaza in ka sami zumakiya da suke rayuwa a jeji da daddare sai kalli sama ne sai ce maka in ka gama da shi na hake ne ma gari kaza sai kalli sama cewa to kaga tauraron nan to ka bi inda yake in kai ma ka iya abun in yin je faɗa ma zaka je kana ba ga abin da zaka in kuma ka kauce shi shi ce to duka ilimi ne da Allah ya saka wa bayan sa yake hore musu to haka Allah tsara duniyar sararin samaniya inda za a samu kuskure a ce da zai yiwu su samu matsala ɗaya ya hau hanyar ɗaya to da wani duniyar ta mu da muke rayuwa da babu ita domin za ta ƙone ka kula tura suna fina-finai mai kama da haka wani lokaci a sun nuna maka cewa wani abu ya faru a sararin samaniya to suna fassara maka ɗan sa'ani amma su ba su fahimta ba ne domin kuma Allah ma ya gaya mana yace inna allaha yumsiku samawati wa an tazula wala in zalata in amsakuma illa shi Allah shi ke rike da samai da kasai ba ta bari fitowa ba bare su fado bai zama rabayin sa sai ran da Allah din ya so duniya ta kare dan adam ya gama zaman sa da Allah so zaman sa a ban kasa yace was sama'i zatil buruj ba haka ba kai abin ne idan sama'un fadarat na fata hangane a wani gurbin cewa a ranar zaje yau ba na sama'u kare su da suke tufo yanzu a naɗe sama a naɗe sama kamar da ake naɗe fefa haka an gama ta tsare cikakke ce kuma ya faɗo a gama an gama rayuwa ke wani kuma sai da Allah ga dama ya so kayan sai amma yanzu haka da su gaba da wanzuwa har illa ma sha Allah ina fata an gane to to kaga ala misul hadhihi al-adilla al-aqliyya akan waɗannan misalai da aka kawo maka na dalilai na shari'a Qur'ani hadisi maganar magabata almantiqiyya da kuma dalilai wanda suke na bayani da hankali ko wan naqaliyya da kuma na naqali as-sam'iyya wanda aka jiyo daga Qur'ani ko hadisi yace amanal muslimu dole musulmi yayi imani billahi ta'ala cewa lalle akwai Allah inda duk wannan abin da kuma misali a yanzu anan aikin waye dole kai da Allah ne duk wanda yake babu Allah in ka bashi misalan to wa yake yin wannan din dole ya dole san cewa akwai wani da yake yin wannan to wane ne shi saka masa shine Allah aga shi kenan ko tunda ya yarda za a zo a yi mata gashi an baka misali akan haihuwa to wa yake juya kaza ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza idan yana ganin cewa ba wani bane ba, ba Allah bane ne ce ne ba haka sai ba su tarawa to me yasa kuma da wane ya auri wanta ba su haihu ba kuma an gwada shi lafiyar sakalau alamun lafiyarsa kalma shi ne ta auri wani ita ta aihu shi ma ya auri ta kuma ya aihu to me yasa da ba su aihu Allah ga kurma wanda baya iya magana me yasa ake yin magana kawai ka ce Allah ne ya so ba yi bane ga kurma da haƙorinsa ba su ilimin sauti suka ce wai idan iska ta baro cikin huhu ta shigo gangan makwallato ko ba yi bane sai harci ya karba ya kada ya yi sama ya taba ganda ko ya taba hanka ko ya taba kaza sai furta kalma kaza da kaza ba haka bane to duk kai mana da su me yasa baya magana Allah ne bai yadda ba Allah bai yadda ba Allah bai yadda ba to haka shikenan suka huta kanka to yace kuma rububiyyatihi ke da cewa shi Allah shine da yake da rububiyya ma'ana halitta halitta da kuma kula da halitta shi ya halicce su shi kuma ke renon su daga mataki kaza an haifi yaro ɗan kankani Allah ya sa ta bashi nono yana sha haka kawai nono sai ruwa nono sai ruwa kuma shi bane kuma ga shi zama kawo toto kirki ki masha Allah masha Allah kuma daga nan sai a ce an yaye shi kuma sai fara cin abinci sai ga kankace me ya fara zama sai ga garo yana gudu kankaje ka dawo daga bulaguro shekara daya sai gan shekara ni nawa ne wannan wani ya ta zama haka in ka bar shi kuma shekara goma ka je ka dawo ganki da gemu da kuma ya zama su babban mutum me yasa ake haka kawai Allah ne gida na fata an gane haka Allah ya kaddara abubuwan su ba kuma wanda ya sai har mhm to yake renan dukkan komai daga litarsa wa ilahiyatihi kuma lalle da yake kullu shay'in baga komai kuma kyan mhm wa ilahiyatihi kuma shi Allah shine al-ilah ma'ana ubangiji abin bauta lil awwalina ga mutanen farko wal akhiri da mutanen ƙarshe wa ala hadal asasu yace akan wannan tushe ne wannan bayani min imani na imani wal yaqini da kuma yaqini ta takayyafu hayatul muslimu ya kamata a ce shi musulmi ya daura rayuwarsa akai ka yadda cewa Allah shine ar-rabb wanda ya halitta kuma yake renan halitta ya ciyar da kai ya shayar da kai ya azurta ka ya ma ni'imar da ba za ma ta kirku ba ba ka bane to shi kadai dinnan da ya maka wannan abun ai kuma shi fi cancanta ka bauta masa zai bauta kuma shi ne ka bi umarninsa kuma ka hannu daga hannunsa shi ne bauta a bisa tsarin da ya tuwo kuma annabinsa a kai shi ne kayi bauta kenan ya ce jami'il shi'uni a cikin dukkan komai na musulmi haka ya kamata a ce ya zama tunda Allah shi ma komai da komai babu ikonka a ciki haka Allah kawai ya so ya ga dama kuma ya baka bisa kyautarsa to me yasa ba za ka bauta masa ba na fata an gane to wannan babin kuma ya kare ko sai babi na gaba kenan ko fasalul sani a lokaci yayi to shi ce to babu laifi haka ya daidai sati da muna rayuwa sai muka tafi fasali na biyu akan imani da rububiyya ta ubangiji ina fata an gane سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.